الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن رانا رانا الخميس sha tara ga watan zulƙada hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam shekara 1444 wanda ya yi muwafaka da takwas ga watan shida shekara ta 2023 miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu da ya shafi a lokutan sallah a cikin wata takarda da muka rubuta mai suna ko mai unwani ahamiyatu ma'rifati dukhuli awqati salati kuma wannan darasi shine darasi na biyar kuma insha Allah ta'ala muna tsammani ya zamo ƙarshe za mu tashi a cikin shafi na takwas da aka rubuta waƙatul asri mun yi bayani dama akan lokacin asuba aka yi wato na ainihin azhar da abubuwan da ke da alaƙa da su na abin da ya shafi alfijir da kuma zawali da sauransu to duka an yi bayani to haka ita ma salatul isha an yi bayani a kai ita ma salatul magaribi an yi bayani a kai to shine za a tashi waƙatul asiri lokacin sallar la'asar wanda dama salloli dai waɗanda aka fi yawan samun matsaloli kuma suke da wahalar tattancewa babu kamar ita salatu subhi da kuma salatu zuhuri saboda salatu subhi tana da alaƙa da alfijir da wani abu wanda yake na alama mai wahalan ganewa ita kuma salatu zuhur tana da alaƙa da zawali to rashin tantance ko sanin hakikaninsu shi ke bayuwa wasu lokuta sai ka ga an yi sallah alhali lokacin nasu bai rigaye ba to amma dai an faɗaɗa bayani an yi bayani akan alfijir da sifarsa da kashe-kashensa da yanayin fitarsa haka shi ma zawali an yi bayani akan ma'anarsa da kuma bayanan malamai ya ake gane shi waɗanne lokuta ake samun sa wane lokaci ne ake samun kai zillin zawali wane lokaci ne ba za a samu zillin zawali ba to wannan kenan to alaƙar shi zawali da zillin zawal to shi yasa lokacin sallah azhar yake ɗan da rikitarwa saboda duk lokacin da aka shiga yanayi kamar wannan yanayi da muke ciki a yanzu wanda babu zillin zawali a yanzu muna a yankin mu to sai ya zan a wasu sai a samu kuskure in ba su san da wannan karatun ba sai su ɗauka cewa ai akwai zillu zuwal wanda ba haka ba ne kusan wata biyar cikin sha biyu mu a wannan yanki namu da har ma nijar da sauran ƙasashe ma makwabta babu zillu zawala a cikin wa'annan watanni dai kamar yadda muka yi bayani a cikin darasi na hudu to saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya fahimci shi zillu zawal ɗin wanda yake da alaƙa da zawali. To, ƙala ibn al'arabi al-maliki, ibn al'arabi al-maliki ya faɗa, ya ce wa awwal waƙatil asiri, farkon lokacin sallar la'asar, iza tsara zillu kulli shay'in mithlahu shi ne duk sanda aka samu inuwar komai ta kai daidai tsayinsa. to farkon la'asar ya shigo sadaka ko mutum ko dabba ko dutse ko bishiya ko gini wanda inuwarsa ka auna ka ga ta kai daidai tsayinsa to la'asar ta riga ta shiga amma fa ba da zulli zawal sai an cire inuwar da rana ta yi zawali a kai wanda an yi bayani a kan zulli zawal ma'ana ba za a auna tsayin wannan abin da inuwarsa ba sai an cire eh gwargwadon kimanin tsawon zilli zawali da aka samu a wannan rana kinan kaga wannan yana buƙatar a san cewa ko yaushe ne azahar ɗin ta shiga yaushe ne rana ta yi zawali sannan kuma menene kimanin tsawon inuwar da aka samu ta zilli zawali sai ka san wannan ne sannan illa asar ɗin yinin ta zo za ka iya cire ta amma idan ya zan baka sani ba to ya za ka yi ka cire kaga sai dai ka yi zato zato kuma baya yiwa eh a harkar ibada wa akhiru waqtiha ƙarshen lokacin la'asar almustahabbu wanda yake abin su abin zaɓi na mustahabbi shine alwaqatul muhtar shine an yasira zillu kulli shay'in mithlaihi shine inuwar komai ta ninka shi sau to shine ƙarshen muhtari na la'asar farkonta eh farkon muktari na la'asar shine inuwar komai ta kai tsayinsa bayan an cire zullin zawal sannan ƙarshen muktari wanda daga nan to an shiga alwakatu daruri shine inuwar komai ta ninka shi sau biyu shi ma ba da zullin zawal sai an cire zullin zawal ba za a auna da shi ba wa akhiru waqatin zuhuri ibn al-arabi al-maliki ya ce ƙarshen lokacin azahar wal asiri da la'asar liddarura wanda zai kai zuwa ga lalura wanda daga wannan lokacin to an shiga na lalura mana ƙarshen muktari na azahar da ƙarshen muktari na la'asar shi ne liddarura shi ne a samu lokacin darura ya shigo ko? to yaushe lokacin darura yake shigowa na azahar da na la'asar kaga lokacin darura na azahar yana farawa ne a farkon lokacin la'asar da zarar la'asar ta shigo to lokacin darura na azahar ya kama ita kuma la'asar lokacinta na darura yana kamawa ne bayan inuwar komai ta ninka shi sau biyu ashe kaga barurin azahar ya gabaci barurin ne la'asar to amma da la'asar din nan kaga sun rarrabu wajen daruri eh wajen farawarsa ita azahar ta na darurinta ya gabaci na la'asar tun da farkon la'asar farkon muhtarin la'asar eh shi ne farkon daruri na azahar to amma dukansu darurin nasu ba zai ƙare ba ila gurubi shams sai rana ta faɗi ko zuwa faɗuwar rana kamin ta faɗi kenan in dai kana ganin rana eh to duk cikin daruri ake na azahar da la'asar muddin dai ita azahar an shigo cikin farkon muktari na la'asar shi ne inuwar komai ta kai tsayinsa ba da zilli zawal ita kuma la'asar shi ne bayan inuwar komai ta ninka shi sau biyu bayan an cire zilli zawal to tazarar da za a samu kamar yanzu da muke ciki yanzu misali to duk lokaci ne na zaruri na menene azahar da kuma la'asar kenan zarurin baya fita sai ka kalli rana kaga ta ɓoye to da rana ta ɓoye kuma shi kenan lokacin nasu gaba ɗaya riga ya ya hita waƙatul magaribi lokacin da ake zaɓa na magariba shine alwaƙatul muhtar shine iza gharabati shamsu lokacin da rana ta ɓoye to ita kan waƙatun wahidin ita lokaci ɗaya gare ta eh ba ta da wani tafsili kamar azhar la'asar asuba ba ta da ba ta da wannan saboda haka ita lokacinta ɗaya ne la ya juzu ta akhiruha magariba bai halatta a jinkirta ta kana ganin rana ta faɗi to aje a yi aje mi a yi in har ba ka yi ba to gwargwadon time ɗin da zai baka dama a ce e an iya yin raka'a uku bayan faɗuwar rana to wannan time na cika shi kenan an shiga da ruri na magariba eh saboda haka ita muhtarinta bai da tsawo muhtarinta shine faduwar rana zuwa a samu 'yan mintunan da za su ba da dama a yi raka a uku shi yasa malamai ke cewa waƙatu ha waƙatun mudayyaƙun jiddan lokaci ne wanda shari'a ta ƙuntata shi sosai eh ba muwassa'a ba ne ba muwassa'un ba ne ba mai yalwa ba ne to shi sa kana ganin rana ta faɗi to gaggauta ka je ka yi magariba in har ba ka yi magariba ba kana can kana wani abu sai ka ji masallaci unguwarku an ce assalamu alaikum ma'ana an sallame magariba to shi ke nan daruri darurin magariba ya riga ya shiga to wannan shi ne la ya juzu ta akhiruha illa li uzurin sai dai akwai uzuri to me uzuri sai ce mislul jam'i baina salatayn kamar uzuri na halatta yin jam'i tsakanin ita magariba din da isha'i lil musafir ga wanda an matafi in kana halin tafiya magariba ta yi za ka yi jinkirta ta ka kai ta lokacin ne sallan isha sai ka haɗe yawwa ka ganin shari'a ta baka dama kenan can da aka ce bai halatta a jinkirta ta ba ana magana in ba uzuri wal maridu ko marar lafiya mutumin na baya da lafiya misali shi ma ka san shari'a ta mai uzuri ya haɗe tsakanin magariba da isha ko azhar da la'asar misali to shi ya samu saboda ya samu sauƙi saboda uzurin da ke tare da shi na ciwo ya jinkirta magariba sai an kai ga lokacin isha sai ya haɗe su gaba ɗaya yayi wafil matsari ko kuma jam'in da za a yi don ruwa ruwan sama rana na faduwa sai ga ruwa ko to kun samu ku ɗage magariba ɗin ku kaita lokacin isha sai ku yi magariba sannan ku yi isha'i to kaga wannan uzuri ne tafiya uzuri ce rashin lafiya uzuri ne ruwan sama shi ma uzuri ne to waɗannan su ne ke halatta a yi jinkirin magariba. Wa amma waƙatul isha'i, amma lokacin sallar isha, almustahabbi wanda aka so shine muhtari, shine fabi magibi shafaƙi, da zaran shafaƙi ya ɓuya, wahiyar humra, to a shafaƙ shine wani kala na ja da yake bayyana idan rana ta faɗi a yamma. inda rana ta faɗi to za ka ga wani lokacin sai ka ga ja ya taso wurin to da zaran ka daina ganin wannan jan shikenan lokacin isha'i muktarinta ya kama inda malikin to shi al'imamu malik shine ya ambaci samuwar ko kuma ɓoyewar wannan launi na ja wa jami'i ashabihi da kuma dukkanin almajiransa amma wa gairihi wani maliku ya ja'aluhu ko almustahabba laha shi hatta humra ɗin ya ce a shi ma don muktarin abin nan ne muktari ne na ainihin ita magariba abin nan isha'i a wajen wani a wajen wasu malamai kenan saboda haka su ko suna ganin da zaran wannan jan tun kamin ya ɓace to shi kenan an riga an samu lokaci na wato ita isha'i amma shi al'imam malik sai ya ɓace kwata-kwata amma su sun ce a ba sai ya ɓace ba an gane ko ba sai ya ɓace ba kamin ma ya ɓace to lokacin sallar abin nan isha'i ya kama shi ne wa gairihi ya ja'aluhu almustahabba laha wani malik ya sanya lokaci na muhtari ga isha'i ga wannan humra din واختلف العلماء malamai sun yi saɓani ridwanullahi alaihim yadda Allah ta tabbata gare su fi zalika a cikin lokacin sallar isha'i ala salasti a kawalin sai da aka samu zantuka guda uku a malikiya fafa eh sau da haka a malikiya ma ba a yi ittifaki akan lokacin sallar isha'i ba alƙaulul awwal zance na farko sun ce yana farawa daga ɓoyewar amma dukkanin malamai na shi maliku kamar yadda malam ya faɗa inda malikin wa jami'i ashabihi cewa isha'i ba za ta kama ba sai humra ɗin ta ɓoye to inda suka yi saɓani shi ne me ƙarshensa me ƙarshen muhtari na sallar isha'i to shi ne an ka yi saɓani gida akan ƙauli uku na farko suka ce ila sulusun layi zuwa ƙarshen kashi ɗaya bisa uku na dare idan ka kasa awoyin dare gida uku to kashin farko ƙarshensu ana kai gare shi to muhtarin isha'i ya ƙare kamar a ce kila zuwa ƙarfe goma misali na dare ko abin da ya kama da wannan to kana da damar da karfe takwas da rabi tara har zuwa goma ɗin kana da damar ka yi sallar isha'i bisa ga wannan ƙauli kuma baka saba ba baka yi laifi ba duk cikin mafutari ake wal sani zance na biyu ila nisfihi su kuma sun ce a muhtarin isha'i yana karewa da zuwa rabin dare sai ka auna daga faduwar rana ɓoyewar rana zuwa ɓullowa alfijiri awa nawa ne sai ka raba su gida biyu to har zuwa kashin farko na rabi ya ƙare duk cikin muhtari ake na isha ta gani kenan kaga su a ra'ayinsu haka kai har zuwa karfe dawa har zuwa sha biyu zuwa ɗaya eh duk cikin sallar isha'i ake ana iya yi sallar isha'i wal salis zance na uku anna akhira waqtiha suka ce ƙarshen lokacin isha'i na muhtari tulu'ul fajr sai alfijir ya bullo saboda haka su masu wannan ra'ayin in dai alfijir bai fito ba to dai cikin muhtari ake nani na isha'i idan kana da damar kai isha'i karfe tun daga ainihin a ce misali karfe takwas da wani abu har zuwa karfe goma na dare sha biyu na dare karfe ɗaya na dare karfe uku na dare har karfe hudu su aurensu don mahutari ne na mi na salatul isha kenan su aurensu kana a kwanta ka yi baccinka sai ka tashi da niyyar kiyamun lele in ka tashi sai ka yi sallar isha a sannan ka abin nan har zuwa karfe hudu duk kana da dama har zuwa dai in dai alfijir bai fito ba eh da zarar alfijir ya fito to muhtari ya kare an samu mi daruri shi kuma darurin shine zai kama zuwa bullowar rana a wurinsu su kuma a wurin masu ra'ayi na farko eh daga farkon kashi biyu cikin kashi uku na dare farkonsa har zuwa bullowar alfijiri eh har zuwa bullowar rana eh abin nan kai har zuwa bullowar alfijir duk daruri ne a wurinsu haka su kuma ashabul qawli sani su ma daga rabin dare na ƙarshe to daga farkonsa zuwa su ma ɓullowa alfijiri shine daruri na sallar isha amma su masu wannan ra'ayin su daga alfijir zuwa mi shine daruri eh to kaji bambancin da da aka samu eh kinan su ko ayin sallar isha ko ayin sallar asuba a a ko su sun ce in dai ba ayi sallar asuba ba ga wanda bai yi asuba din ba to darurin ta shine zai kama shi har zuwa fitowar rana eh amma wanda ya riga ya sallar isha to shi kan lokacin ya riga ya wuce amma da a ce kila za ka yi za ka makara ko da ka tashi kilan ma ha alfijir ya daɗe da bayyana hau an riga an gama ma sallar isha kuma sallar asuba kuma kai baka ma yi sallar isha ɗin wannan daren ba to kana nan cikin lokacinta amma na zaruri sau da haka sai ka je ka yi yawo isha'i ɗin bayan ka gama sai ka je ka yi asuba to wannan shi ne to shi ne lidarura anna akhira waqati ha tulu'ul fajri lidarura ƙarshen lokacin muhtari nata shine ya tuke har zuwa bayyanar lidarura to daga nan ne kuma za a samu lokaci na darura to intaha magana ibnu arabi ta ƙare ka duba littafin al-masalik fi sharhi muwatta'i malikin al-mujalladul awwal shafi na 378 tanbihun fadakarwa qala ibn abi zaid al-qayrawani yu ibn abi zaid al-qayrawani yana fada mai risala kenan yace wa yusahabba an so an tuakhara a jinkirta sallah azhar fi saifi a cikin zafi in ana zafi to musahabi ne a jinkirta azhar eh ai salatu zuhri yana nufin sallah azhur ila an yazida zillu kulli shay'in to gurgurun abin da za a ƙara shine ila har zuwa an yazida zillu kulli shay'in in wa komai ya ƙaru ƙarin da za a samu shine rubu'ahu inuwar komai a samu rubu'inta ya ƙaru ɗaya bisa hudu nata bayan an samu bayan rana ta yi zawali to a samu ƙarin inuwa wanda wannan ƙarin wanda wannan ƙarin ɗin an gane da inuwa ta yi idan an kasa tsayin mutum ko abin da za a auna da shi to inuwar ta ɗauki ɗaya bisa hudu ta ɗauki kwata kenan na tsayinsa to zuwa wannan abin za a ƙara shi ne ɗan jinkirin da za a yi saboda haka da zarar rana ta yi zawali to sai a jira inuwa ta ɗan ƙara tafiya eh abin da ta ƙara na daɗi sai an tabbatar da misali zai iya kai ga eh zai iya ɗaukar ɗaya bisa hudu na tsayin mutum to sannan sai a yi sallah azhar wannan cikin zafi kenan ba'da zilli amma fa sai an cire inuwa allazi allazi zalat alaihi shamsu wanda rana ta karkata a kansa mana cikin rubu'in din nan da za a fitar to ba za a hada da zillu zawali ba wakila wannan magana ta farko kenan wakila an ce inna ma yustahabbu zalika an so a jinkirta sallah azhar ne fil masajidi a cikin masallatai da ake sallan jam'i liyudrikan nasu salata shi ma haka don mutane su riski sallah to wannan kauli yana da rauni amma wasu malamai sun faɗe shi sun ce a ‘yan ana zafi to wai waɗanda aka so su jinkirta sallah a zahar shi ne waɗanda za su yi jam'i a cikin masallaci domin wannan ta ba mutane dama waɗanda suka je gona ko da waɗanda a ofis su ɗan samu su ɗan yi wanka da alwala su samu su zo su samu sallar jam'i eh su haka suka faɗa amma dai ƙaulin ne da'if wa amma rajul fi khassati nafsihi suka ce amma mutum a karan kansa in shi ɗaya zai yi sallah to fa awwalul waqati afdalu lahu ko ana zahi sun ce shi farkon lokaci ya fi falala gare shi sai ya sallace shi su haka suka faɗa to amma dai wancan ƙauli na farko ya fi ƙarfi cewa ko kai kaɗai kake za ka yi to an so ka yi mika jinkirta in dai akwai zafi wakila ƙauli na uku amma fi shiddatil harri amma a cikin tsananin zafi fal afdalu lahu abinda aka so gare shi shi ma shi kaɗai an yi buri da biha wato ya jinkirta sallah azhar wa in kana wahadahu ko da shi kaɗai ne liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda umumin maganar manzon Allah da ya ce abridu bis salati ko ku sanya ya salla a a lokacin zafi ma'ana ku ɗan jinkirta sallah azhar a lokacin zafi fa inna shiddatal harri domin tsananin zafi min faihi jahannam ya daga cikin shedawar jahannama to kaga in mun kalli illatul hukum ta shahi jama'a ta shafi mutum ɗaya shine illatul hukum shine shiddatul harri min faihi jahannam to saboda haka wannan dai shine yafi inganci wa akhirul waqati ƙarshen lokaci na nata eh ita azhar an yasira zillu kulli shay'in mislahu shine inuwar komai ta zamo tsayinsa to shine ƙarshen muhtari na azhar kamar yadda ya gabata ba'da zilli nisfin nahar bayan an cire inuwar rabin yini to wannan intaha zancen malam mai risala ne ka duba risala fi fiqhil imami malik shafi na goma sha tara sai a ƙasamu auƙatis sala kashe-kashen lokutan sallah ƙala ibn walid ibn rushidin rahimahullah ƙala abul walid kai ƙala abul walid ibn rushidin rahimahullah abul walid ibn rushid Allah shi masa rahama ya faɗa ya ce fal'auƙatu lokutan salloli tan ƙasimu ala khamsati a ƙasamin sun kasu kashi biyar na farko waƙatu tiyarin wa fadilatin shine lokaci na zaɓi da kuma falala wa huwa an yusalli qablan qida'il waqtil mustahabbi shine mutum yayi sallah a farkon lokaci na muhtari kamin ya ƙare misali azhar da aka ce tana da muhtari la'asar ko magariba ɗin ma ita ma da aka ce tana da muhtari amma takaitacce ne sosai baya da yalwa sannan isha'i sannan asuba to kowace muhtarinta kamin ya ƙare ka sallace ta to wannan shi ake kira da waƙatu ikhtiyarin wami wa fadila na biyu wa waƙatu tausi'atin da lokaci na yalwa eh ma'ana an yalwanta maka an halatta maka wa huwa an yusalli fi akhir alwaqt almustahab shine ya jinkirta sallah ya kai ta har zuwa ƙarshen muhtari kaga me ƙarshen muhtari na azhar shine farkon yawwa to kana iya barin kenan kana kana da dama ka jinkirta azhar har zuwa dab da shigowar lokacin la'asar sai ka yi ba ka yi laifi ba abin da ɗaya ba so kakka bari lokacin la'asar ɗin ya shigo amma dabra da shigowar shi kama a ce misali wuraren karfe uku har da wani abu ko a ce da rabi haka misali in ya zan ana sallar la'asar ne kama a ce karfe hudu to kana ya jinkirta sallar azahar har zuwa karfe uku da wani abu ka yi ta kuma duk cikin muhtari kake to wannan shi ake kira da waƙatu tausi'atin aha na uku wa waƙatu rukhsatin akwai lokaci na rangwame shi kuma lil uzuri an yi rangwame ne saboda uzuri wa huwa an yi akhira zuhura shine mutum ya jinkirta azhar ila akhir waqtil asri har zuwa ƙarshen lokacin la'asar ko al mustahab lokacin la'asar wanda an muhtari sai ya haɗe a zahar da la'asar ya yi su kamar can an ce ga matahi ko yauwa kenan kana halin tahiya kana da damar ka jinkirta a zahar sai an shigo lokacin la'asar la'asar ɗin ma sai an kai ƙarshen muhtari sai ka yi mi sai ka haɗe su ko kenan ba dole na da zarar la'asar ta shigo sai ka haɗe su ka yi su a wannan farkon lokacin nata ba a kana da damar ka jinkirta har a kai ƙarshen muhtari misali shine inuwar komai ta ninka shi sau biyu to sai ka haɗe azahar ɗin da la'asar sai ka yi to wannan ana kiran sada waqtu rukhsatin lokaci na rangwame saboda uzuri au yu'ajjila ko kuma ya jinkirta al'asar sallar la'asar fi awwali waqati zuhuri ya dawo da ita yayi ta a farkon me awwal waqti zuhuril mustahab ya dawo da ita farkon muhtari na azhar shine huwa awwalu zawali shine farkon zawali yawa kenan rana na zawali ga matafi to ya samu yayi azhar yayi ne kamar kuma ya samu ya dage azhar din ko zuwa ƙarshen muhtari na me yawwa sai ya haɗe ya yi au ba da ma yumdi minhu miƙidaru ma yusalla ko ma yusalli fihi salatar zuhuri alaksilafi zalika ko kuma dai ya samu dai ya jinkirta gwargwaron abin da zai wuce na mintunan da zai sallaci sallah a zahar yawwa da in za ka yi jam'i wasu sun ce to a za ka iya ɗan jinkirtawa kakka haɗe su farkon zawali sai ka ba da 'yan mintunan da misali za a ƙaddara cewa an yi raka a hudu kamar kila a ba da minti goma ko takwas haka ba a da zawali a ra'ayin wasu kenan to sa'an nan sai ka tashi ka haɗe a zahar da la'asar masu magana ne akan aljam'us suri amma dai wannan duka dai wasu malamai suka kawo shi amma dai abin da ya fi in mutum na da ra'ayin ya yi farko farkon zawali ba da zawal ya yi jam'insa to ya yi abinsa ba sai ya yi wani jinkiri ko ya ƙara mintuna ba za a ga wasu waɗanda suka zurfafa karatun fiƙihu to za ka ga suna da wannan idan za a yi jam'i tsakanin azahar da la'asar to sai ka ga sai an ɗan jinkirta jinkirta wadda kuma bata kai ga an shigo ma farkon la'asar ba to wannan shi ake kira da aljam usuri yawa shine an dan jinkirta daga farkon azhar sannan kuma ba a shiga lokacin la'asar ba to wannan da yawa daga cikin malamai sun raunana shi ba ya da karfi abin da yafi ko dai a haɗe azhar da la'asar a farkon zawali ko kuma a ɗauke azhar a kai ta cikin lokacin la'asar an gane to ita kuma lokacin la'asar ɗin nan kana da zaɓi kana iya yin su ka haɗe su farkon muhtari na la'asar kuma kana da damar ka kai su ƙarshen muhtari na la'asar alaksi lafi zalika gwargwaron saɓani dai na malamai wa waƙatu ta akwai kuma lokaci na ƙumci min daruratin shi kuma lalura ke kawo shi ko musulunta ko ɗaukewar jinin al'ada ko kuma bayyana balaga ko kuma samun hankali ga wanda ya haukace an gani wa huwa an yi akhirar zuhura shine ya jinkirta a zahar wal asar da la'asar ila gurubi shamsi zuwa ɓoyewar rana yanzu ga rana kaga tana dab da ta faɗi ko an kai kusan minti Uh, wato bakwai ma saura yanzu saura kwata ko sha hudu to kaga rana da batun faduwa sai jinin mace ya ɗauke sai ta samu tsarki hmm? to kaga tun da rana ba ta faɗi ba yanzu wajibi ne ta yi la'asar to yanzu ita wannan lokaci nata lokaci ne na zarura lokaci ne na tadyiq lokaci ya yi mata kunci sosai misali na an ka bayar duk da dai sai ta fitar da lokaci na ta yi wanka da sauran abubuwa yawwa ko ko mutumin da misali yan musulunta yanzu yanzu to kaga zai je ya yi wanka sannan in ya zo ya wanka rana ba ta faɗi ba to shi ma zai rama la'asar to shine abin da yake magana akai wasu buha ya jinkirta asuba ila tulu ishamsu zuwa bullowar rana wal magariba ya jinkirta magariba wal isha'a da isha ila tulu'il fajr zuwa bulluwa alfijir saboda wancan lalura da ya gitto masa to wannan babu komai eh tunda ba da gangan bane lokaci na biyar wa waqtu sunnatin akwai lokaci na sunna akhazzu bi hazzin min al fadila to shi wannan yafi riko da babban rabo duk yafi su shi abin nan falala an gane ko to shi ne a hazu bi hazin min alfadilati liddarura shi kuma lalura take kawo shi huwal jam'u bayna salatayn bi arafa shine hada sallah guda biyu amma fa a arfa wal muzdalifa da muzdalifa to shi kuma wannan lokacin duk ya fi sauran lokutan da aka ambata roman lada da sauransu eh haɗe sallah amma a wurare guda biyu ko a arfa ko a muzdalifa saboda roituwar da aka yi manzon Allah ya yi haka sannan kuma aka nuna duk wanda an ma'aikacin aikin hajji abin da zai yi kenan to wannan magana an ɗauko ta intaha daga littafin al-muqaddimatul mumahadat al-juzul awwal shafi na 150 sai ahamiyatu ma'rifati dukhuli awqatis sala mahimmancin sanin shigowar lokutan sallah wa min ahamiyati ma'rifati dukhuli awqatis sala ma yayi daga cikin abin da ke nuni kan mahimmancin shigowar lokutan sallah abin da zai biwa baya anna dukhulu awqatis salati sababun liwujubiha ai shigowar lokacin sallah kaga sabab ne nami na wajabcin sallah yanzu duk sallar da lokacin ta bai shigo ba to bata wajaba ba to kaga wasu sababu shi kuma sabab ana gabatar da shi yuqaddamu ana gabatar da shi alal musabbab alal musabbab akan abin da shi ne sababinsa an gane ko yawwa saboda haka shi yasa aka gabatar da sanin lokutan sallah akan ita sallar na fatar an gane saboda sai lokacin ne ya shigo sannan ma za a yi magana cewa sallah ta waje ba gare ka qala ibn ashur rahimahullah shurutu wujubihan naqamin ad-dami بقصة أو الجفوف فاعلم فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول to ibnu ashuru ya faɗa cikin ɗan ashir shuruɗu wujubiha sharɗin wajabcin sallah annaka tsalkaka min dami daga jinin al'ada ko haihuwa bi kasfatin da ganin ruwa farare ga mace awul jufufi ko bushewar gaban mace fa'alami ka san wannan. Falaka ba a yamahu, kuma babu wajabcin rama kwanakin jinin nan ga ita mace, ba a cewa kwanakin da ta ga jini sai ta rama salloli, babu wannan shari'a ta ɗauke mata. To, mahallin shahi sun maduhul sannan shigowar waƙatin ma'ana sun madukulu waƙatin sa'annan shigowar lokacin sallah sharaɗi ne na wajabcin ita sallah ɗin fa'addiha ka bayar da sallan nan bihi aifihi a cikin lokacin sallah hataman wannan shi ne wajibi a ƙulu kuma nake gaya maka intaha matnu ibn ashir ba ibn rushidun ba ne sai a gyara shi shafi na goma ƙala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim ya faɗa yace summa lamma kana al-abdu sa'annan lokacin da bawa ya kasance kharija salati lokacin da ya zama a wajen sallah ma'ana baya sallah saboda lokacin ta bai zo ba to za ka ganshi muhimmila jawarihi yana mai wofintar da gaban jikinsa da ibada za ka kawai kila fira yake yi ko bacci yake yi ma'ana dai gabansa ba su shigaltu da aikata wani abu na bauta ba to da ba a kawo sallah ba da haka bawa zai zama ko yaushe za ga gabansa ya wofintar da su daga wani aiki na bauta to wani ma kadi a sama ha ya gargada gaban jikinsa fi marati shahawati a wuraren kiyo na sha'awar zuciya, wal huzuzi da kuma abubuwan daudar duniya, ƙyalƙyali na duniya, wani za ga can ma yake gargaɗa rayuwarsa, sai ga wani yana can yana shaye-shaye, wani yana can yana kaɗe-kaɗe, wani yana kaza da sauransu. To a haka, umira sai aka umarce shi bi ubudiyatin, akwai ba umurin nan kuma babu ma'arifan nan. umira aka umurce shi bi ubudiyatin da cewa ga wata ibada da zai yi wadda wannan ibada ta jima'u ba ya jima'u ba ta jima'u jawarihahu wadda ibada za ta tara gaban nasa jikinsa kullaha gaba ɗayansu a larabbihi su dawo suna fuskantar ubangijinsa wata a huzu shi ma akwai shi nan erotafin ne ba a sa shi ba wata a huzu kuma gaban nan nasa su riƙi bi hazziha rabonsu da aka rubuta musu min ubudiyyatihi na bautansa fa yusallimu qalbahu sai ya zambawa ya miƙa zuciyarsa ya sallama zuciyarsa wa badanahu da jikinsa wa jawarihahu da gabansa wa hawasahu ko da kuma ababen ganinsa kamar idanunsa da sauransu wa kuwahu da ƙarfinsa duka ya sallama su le rabbihi ga ubangijinsa azza mabuwayi wa jalla maɗaukaki waƙifan ya kasance halin yana tsaye baina ya daihe gaban ubangijinsa maƙubilan yana mai fuskantar Allah bi kullihi da dukkaninsa alaihi a kansa ma'uridan yana mai kau da kai amman siwahu ga duk wani wanda ba Allah ba mutanassilan yana mai neman kubutar da kansa ilaihi shi ma akwai ilaihi wurin a shigar da shi mutanassilan ilaihi yana mai kubutar da kansa zuwa ga Allah min iradihi daga barin daga kawar da kansa anhu daga barin Allah ko juyawarsa daga Allah wa janayatihi da kuma barin saba mai koyi ma Allah laifi ala haƙihi akan haƙƙinsa da ya ɗora masa to walamma kana haza tsaba'ahu lokacin da ɗan adam ya zamo haka ita ce ɗabi'arsa, wa da'abahu ba wa zatuhu ba, wa da'abahu shi ma ɗabi'arsa, to umira, umira ne, umira sai aka umarce shi an yi jaddida ya dinga sabunta hazar ruku a wannan ruku'i ilaihi zuwa ga Allah. Sai aka kawo mai yin ruku'u a ayini. a lokuta mabambanta aka kawo mai salloli guda biyar wal iqbala ya kuma jaddada fuskantarsa alaihi ga Allah waƙatan lokaci ba da waƙatin bayan lokaci to me yasa hikima ta Allah ba a tara sallolin nan guda biyar aka ce bawa ya yi su lokaci ɗaya ba dama shine mahallu shahin na kawo wannan magana shine li Allah ya tula alaihi amadu saboda kada zango ya yi mai tsawo fayan sa rabbahu bawa ya bance da ubangijinsa da a ce misali da zaran safiya ta waye zaka tashi kayi asuba kayi azhar kayi la'asar kayi magariba kayi isha shikenan kuma sai mi sai gobe to kaga da an samu matsala wani sai ya manta da wa ashe kaga shi karan kansa na tsara lokutan sallah a yi asuba lokaci kaza can can can kuma wani lokaci a yi la'asar a zahar eh kaga asuba aka ce a yi bayan bullowa alfijir na gaskiya a zahar aka ce kuma yan rana ta yi zawali ko haka sauran salloli to ashe hikima ne Allah ya haka ba a haɗe lokutan wuri ɗaya ba saboda ni a sabunta ma bawa tunawa da ubangijinsa ko da yaushe to wannan shine mahallin shahi wa yanqati anhu sai zan ya manta da Allah ya yanke alaka shi da Allah bil kulliyati gaba daya wa kanatis salatu kuma gashi sallah ta kasance min a'zami ni'amillahi ita ce mafi girman ni'imomin Allah alaihi gabawa wa afdali hadayahu ita ce mafi ficiyar kyaututtuka allati saqaha ilaihi wadda Allah ya gargado ma bawa to intaha zancen ibn ibn al-qayyim ya kare ka duba shifa'ul alil al-mujallad ath-thani shafi na 230 to haza wannan magana ta ibn al-qayyim yufidu yana fa'idantar da anna min al-hikmati yana daga cikin hikima fil amri bis salati na yin umarni da a yi sallah waƙatan lokaci ba da wakatin bayan wani lokaci ba a haɗe dukkanin salloli a lokaci ɗaya ba sai ce ta zikirar abdi shi ne ismu anna ta zikirar abdi hikima shi ne tunatar da bawa bi rabbihi da ubangijinsa ya zama mai tunawa da ubangijinsa li'alla ya tula alaihi al'amadu don kada zango na tunawa da Allah ya mai tsawo fayansa sai ya manta da Allah eh to ashe kaga duk abin da sabab ne na tunawa da ubangiji ya kamata ka kula da shi ka ba shi muhimmanci wala shakka annal li'tina babu shakka cewa kulawa bi ma'rifati dukhuli awqatis salah dangane da shigowar lokutan sallah amrun muhimmun al'amari ne mai matukar muhimmanci me yasa li'annahu sababun saboda shi lokacin sallah sabab ne li zikirin lahi don tunawa da Allah duk abin da ko zai sa a ce ka tuna da Allah ya ba karami ba ne azama buwayi wa jalla maɗaukaki to alkhatima sai khatima marufin littafi littafi ko takarda ta ƙare alhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah allazi wannan da bi ni'matihi a dalilin ni'imarsa tatimmu salihatu ayyuka na ƙware suke cika daga ciki akwai wannan takardar muna tsammanin haka wassalatu wassalamu salati da sallama su tabbata ala nabiyina akan annabi Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da alayensa wa sahabi da sahabbansa ajma'in ajma'in baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته